أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما صح البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan majalisi namu da muke gabatar da waɗannan jerin gwanon muhadarori domin tunatar da junanmu da kuma wa'azantar da junanmu da kuma nusantar da junanmu da yi ma junanmu ƙaimi a game da wannan yanayi da muke ciki na wannan annoba wacce ta game duniya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna kaskantar da kai zuwa gare shi muna cewa Allah madaukakin sarki ka ɗauke wannan musiba ga 'yan adam gabaki ɗaya a ban ƙasa yau muna ranar asabar kuma yau sha bakwai ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau sha ɗaya ga watan hudu miladiyya 2020 kuma wannan zai zama majalisunmu insha Allah ta'ala na sha biyu idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna tattauna akan maudu'in yadda ya kamata musulmi ya ci gajiyar wannan yanayi da ake ciki domin mun faɗi cewa yanzu muna cin wata jarabawa babba da Allah maɗaukakin sarki ya mana amma da yawan mu bamu gane wannan jarabawar ba ita ce jarabawar Allah ya mallaka mana lokutan mu yanzu lokutan mu duk suna hannun mu da yawan mu ba wanda yake ce mana yana buƙatar wani abu a wajen mu na lokaci ma'aikaci an zaunar da shi a gida ɗan kasuwa an zaunar da shi a gida yana zaune a gida to wajibi ne mu san yadda za mu ci gajiyar waɗannan lokuta namu domin kas su kasance mana da na sani su kasance mana masu albarka su zama in mun rasa wani abun to ba mu rasa kuma wani abu na alkhairi da ya kamata mu yi a cikin lokaci ba shi yasa muka zaɓi a ƙarƙashin wannan mawdu'in mu buga misalan wasu magabata na ƙwarai daga cikin manya-manyan malamai ko cikin magabatan mutanen kirki magabata mutanen kirki waɗanda ba su yadda lokutan su su tafi a haka kawai ba musamman ma idan sun tsinci kansu a cikin irin wannan yanayin ko kwatankwacinsa da muka tsinci kanmu a ciki lokaci na jarabawa ko kuma lokaci na saukar wata musiba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu a wancan majalisin mun buga misalai da tabi'ai manya-manya guda uku na farkonsu shine al'imamu masruq ibn al'ajda rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta shekara ta 63 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka buga misali da tabi'i na biyu babba babban malami ɗaya daga cin alfuqaha sab'a wato masana fiqhu waraza guda bakwai na madina al-imamu urwatu ibn az-zubair rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta casa'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan muka ukunta da babban tabi'i shi ma sagiduna sa'id ibn musayyib rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta casa'in da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne waɗanda muka buga misalai da su a wancan majalisi kuma muka nuna yadda suka ci gajiyar lokacinsu al-imam masruq yanayinsa ya dace daidai wa daida da halin da muke ciki domin misalin da muka buga misali ne na yadda ya kasance ya shagaltar da kansa ya kula da lokacinsa ya shagalta da ibada a lokacin da annoba ta sauka a zamaninsa a garinsu na kufa kufar ƙasar iraki sannan muka buga misali da al'imamu urwa al'imamu urwa shi kuma jarabawarsa jarabawa ce ta yanke ƙafa ciwon kafa ya same shi wanda ya sabbaba masa aka yanke masa kafarsa amma yana wannan jinya bai yadda lokacinsa ya tafi haka nan kawai ba sannan na ukun su al'imamu sa'id ibn musayyib rahmatullahi alaihi shi kuma mun buga misalai guda uku a game da shi misali na farko misalin rashin lafiyarsa a lokacin da bai da lafiya ya kasance baya sakaci da sallarsa misali na biyu mun buga misali da lokacin musibu da suka sauka na fitinu da aka yi abin da ake ce mishi yawmul harra yakin da aka yi yaki mutanen madina a ƙarƙashin zamanin ko a lokacin yazidu ibn muawiya a shekaru arba'in al-imam sa'id rahmatullahi alaihi ba a ga shi a masallaci ba in aka ce ba a ga shi a masallaci ba wato bai taba rasa sahun gaba ba ke shi dai ya kiyaye liman ba bai ga kiyaye wani ba kai sannan misali na uku shine misalin rashin lafiyar sa dai a lokacin da aka zo ana neman ya karantar da hadisi da ya kasa a gwiwa ba ya ce a tayar da shi zaune alhali baya iya zama amma ya ce a tayar da shi domin ya faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kuma ya faɗi cewa baya son ya faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali yana kishin gide wannan mun yi bita a game da abin da ya faru a majalisunmu da ya gabata da insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba kuma mu buga wasu misalan misali na gaba shine misalin wani ba ƙauye ba ƙauye ne ya tsinci kansa a hali na tsananin rana aka masa ta yin abinci kuma yana da matuƙar buƙatar wannan abincin amma bai karya azuminsa ba saboda azumi da yake za mu ji maganar da ya faɗan ma wanda ya haɗu da shi ya haɗu da ɗaya daga cikin gwaraza mayaƙa ko kuma a ce shugaban 'yan sanda a zamanin ɗaya daga cikin banu abbas shi ne wanda ake ce masa zimba a ba abin nan ake ce masa rauhubnu zimba rauhubnu zimba abu zur'at al-judani wanda ya rasu shekara ta tamanin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam idan ban manta ba ya kasance shi ne abin nan ra'isu shu'ata wato shugaban yan sanda na zamanin ko dai abdulmalik ibn marwan ko kuma alwalid ibn abdulmalik ɗayan biyun nan a tsakanin waɗannan khalifofin guda biyu na banu umayya to shine ya zama musu kamar yanzu a ce IG inspector general of police nasu kamar irin tsarin da suke da shi a lokacinsu wannan bawan Allah da ake ce masa Rauh ibn Zimba'a mutum ne wanda ya kasance mai daraja mai kima abin girmamawa kuma abin jin tsoro a zamaninsa al-imam الإمام القاضي الدينوري المالك ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da uku ya kawo a cikin littafinsa mai albarka almujalasatu wa jawahirul ilm almujalasatu wa jawahirul ilmi ya kawo wannan kissar a cikin littafinsa abin da ya faru shine al-imamu dinwari yake cewa an sa'id ibn salim qala an ruwaito daga sa'idu dan salim shi kuma sa'idu dan salim ya ce nazala rauh ibn zimba'in manzilan baina makkata wal madinati wannan babban dan sanda na zamanin banu umayya da ake ce masa rauh ibn zimba' ya sauka a wani zango ana tafiya shi ci zango wannan zangon da ya ci ya kasance ne baina makkata wal madinati a tsakanin maka da madina sannan a wace rana a wani irin yanayi fi yaumin sa'ifin a ranar da ake tsananin zafi kuma duk wanda ya san wancan wajajen ya san irin zafin da ake da shi musamman a yankin makka ranarsu ta musamman ce ranarsu ta gaske ce sosai duk wanda ya rayuwa a can ko kuma yake zuwa aikin hajji ko umara to ya san irin yadda ake tsananin zafin rana a wannan yanki to shi wannan dan sanda ko kuma a ce shugaban 'yan sanda na zamanin banu umayya sai ya sauka a wannan zango ya ci zango riba gada'u daga nan sai aka kawo shi abincin shi na rana domin ya ci fanhaffa alaihi ra'in min jabali ya buɗe abinci zai ci a matsayinsa na babban mutum wanda a ƙa'ida su ba sa cin abinci su kaɗai a tsarinsu saboda yana cin karamci a wajensu in za a ci abinci to babban mutum baya cin abinci shi kadai dole sai ya samu wasu waɗanda za su zauna su ci tare da shi to ana nan kawai sai ga wani makiyayi ya sako daga dutse faƙala sai rahu zimba a sai ya ce masa ya ra'i ya kai makiyayi halumma ilal gada'i zo bismillah mu ci abincin rana faƙala inni sa'imun sai ba ƙauye ko wannan makiyayi sai ce ni ina aji sai ruhu ya ce masa awa ta sumu fi hadal harri shadidi yanzu a irin wannan yanayin mai tsananin zafi kake azumi za ka hala kanka za ka halaka kanka ga ka da kiwo kana yawo a tsakiyar rana makiyaya mun san yadda suke sun can da kuma har yanzu aka ko takalmi ba su damu su sa ba sannan ba su da wasu tufafi da suke rufe musu jikinsu in aka yi sa'a suka sa malfan nan ta kansu da 'yan sandar da ke rike da su da ɗan jallansu a hannunsu to shi ce ya ce a ta'awata su mu fi hadal harri shadidi yanzu a cikin wannan tsananin zafin ranar kake azumi faƙalar ra'i sai wannan makiyayin sai ya ce ma rauhu ibn zimba afa ada'u ayyami tazhabu batilan yalla bai yanzu kaga ya dace in ban kwanaki na su tafi a banza batilan su tafi a banza ban yi azumi a cikinsu ba shi ne mahallin shahi ga tsananin rana ga shi a matsayinsa na makiyayi yawo yake yi ba waje ɗaya yake ba amma kuma duk da haka yana azumi la'alla wannan rana ko ranar alhamis ce ko ranar litinin ce wanda manzo Allah su sama ya kwadaitar da mu da yin azumi a cikin waɗannan kwanaki la'alla kuma za ta iya faɗowa cikin wasu kwanaki ne masu albarka kila tana cin ayyamul bid tana cin ayyamul bid wato kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata na musulunci to la'alla waɗannan kwanakin ne ko kuma makamantansu ya ce yanzu na bar kwanaki na su tafi haka nan watakila kuma a haka nan kawai yana azumi yau ya azikila azumin siyamu dawud yake yi ya sumu yawman wa yaftiru yawman duka dai ba a yi tafsirin wannan ba wato ba a yi bayanin sa ba kamar yadda riwayar ta zo wannan magana da wannan makiyayi yayi sai ta soki zuciyar wannan babban mutum da ake ce mishi Rawh ibn Zimba al-Juzani fa an sha'a يقول كوسي ونبيتي يكيشوا لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها غوه بن زنباعي يتي لقد ظننت حقيقة كايروا كايروا كوايروا يروا غا da zaman gwazai ga lokacin sai tafi a banza ka yi ruwa da kwanakinka ba ka yadda kwanakinka su tafi a banza ba ya ra'i ya kai makiyayi izja da biha rauhu ibn zimba'i a daidai lokacin da ni rauhu ibn zimba ne sakaci da lokaci na na bada shi na bada su suka tafi a banza na kyautar da su nan ya ce bananta kayi ruwa ai so tari za ka samu marowaci shi abin da yake ɗauka abin da ya mallaka to ya fi kowa sanin muhimmancinsa idan ka ga mutum yana ruwa da dukiyarsa to nuna yake yi wannan dukiya ta fi mushi komai sannan a tunanin marowaci idan ya ga mai kyauta yana kyauta da dukiyarsa to ɗauka yake mai kyautan nan bai san muhimmancin dukiyarsa ba shi yasa yake kyauta da ita an ba da labari wani babban mutum ya kyauta wani katon gidansa ya ce ya ba wata ƙungiya ta musulunci ya ce ga shi a wani abin arziki da ita abin arziki da wannan benen nashi shi aka samu wani dan wani abokinsa mai dukiya irin sai tashi ya ce wane ya tafi wajen shi ya ce wane na zo wajen kai ya ce lafiya sai ya ce ai wani labari na ji amma ban gaskata shi ba na ce sai na zo na ji daga bakinka shi kenan sai ya ce wani labari ne ka ji haka sai ya ce ai na ji labarin an ce wai benin nan naka na waje kaza hawa kaza ka ba da shi da kungiya kaza domin shi abin alheri shi kenan shi ya ce masa kwarai da gaske na ba su kan ai har na mallaka musu ma takaddun da komai shi ce ba ka da hankali ya ce na ba ka da hankali yanzu wannan a dukiya mai tsada za ka ɗauka kai kyauta da ita to kaga shine laqad dhananta bi ayyamika ya ra'i a tunanin marowaci to shi ya fi kowa sanin mahimmancin abin da ya ruwa da shi to ya kamata mai hankali ya zama ya ruwa da lokacinsa kai ya sakaci da lokacinsa ya bar ma me ya bar ma masu kwashe masa lokaci su kwashe masa daga cikin masu kwashe mutum lokaci akwai alghafalat akwai rafkana nau'ukan rafkana wannan yana daga cikin me yana cikin lususul waqt ina cikin yan fashin lokaci kamar yadda al'allama Ali Tantawi rahmatullahi alaihi ya faɗa mana a cikin littafin sa ma'an nash lususul waqti to kada mutum ya haka shi kuwa Rauf ibn Zamba Zimba sai ya ce ni ko ne kyauta da lokuta na sun tafi a banza na ba ghafalat gashi nan yanzu ma abinci ne aka kawo mini na na na na na na na na na na zauna na na na yi dirsha domin in ci to wannan ba ƙauye fa kenan ba ƙauye ba ƙauyen makiyayi makiyayin dabbobi ya san muhimmancin lokacinsa bai yadda duk yanayin da ya tsinci kansa bai bar lokacinsa su tafi a banza mai hankali shi ya fi cancanta a ce ya aiki da wannan kuma wanda yake tsammanin shi wayayye ne shi ya kamata ya zama ya fi wannan makiyayin kula da lokacinsa da kuma sanin tsadar lokacinsa misali na biyar da za mu buga shi ne ƙissar wani ba ƙauye shi ma da shi da alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi ɗaya daga cikin lalatattun gwamnoni da aka yi a duniya in za a ba da tarihin mutanen da suka sha jinin mutane suka zidda jininsu jini ya kasance mai arha duk da al'imam الذهبي رحمة الله عليه أتشل التافن سببنا تاريخ تاريخ الإسلام يا فدوة تمغنا أكشن ترجمة كو تاريخ دي فإنا الحجاج يتشي نا تتئنا دون مجلد يقوارا دايا واتو للتافي جزئي دايا شفلي دايا دا أكا تتر بيانا أبوبوا نبما ماكين كسان كي إرنا الحجاج بن يوسف الثقفي amma ban tabbatar da ingancinsu ba to tabbas akwai wasu abubuwan da ake faɗi na alhajjaj bin yusuf al-thaqafi ba za ka same su da wani sanadi tabbatacce ba a sai dai za ka same su ne a cikin littafin adabi musamman irin littafin al-aghani na al-asahani da al-iqdul farid na ibnu abd rabbihi da irin littafan su al-bayan wa tabyin na al-jahiz da makamantan waɗannan littafai na adabi wanda su kuma ba littafai bane na hadisi ba littafai bane da ake bin ka'idoji na tantance labari to alhajjaj bin yusuf al-thaqafi dai ko da ba a cikin waɗannan littafai ba a cikin littafan tarihi wanda suke da taka tsantsan da ambatan abubuwa kamar irin su al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi a cikin albidaya wa nihaya da shi kanshi al-Imam zahabi a cikin littafansa guda biyu wato Siyar Alamin Nubala da kuma littafinsa Tarihul Islam dukkanin su ya ambaci tarihin tarihin Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi da kuma irin abubuwan da ya rika aikatawa na banna na kisan kai ya mai da zudda jini ba wani abu bane a wajensa akwai sahabbai da yawa da shi ya zama sanadiyar mutuwarsu akwai tabi'ai da yawa wanda ya yanka su ya kashe su duk wannan an san alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi da wannan to wannan alhajjaj din kuma gwamna ne ya zama gwamna a garuruwa da yawa ƙarshen dai inda ya zama gwamna na ƙarshe kusan shine iraki inda ya musu shekara ashirin yana gwamna to ya mutu shekara ta casa'in da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da sa'id bin musayyib shekara ɗaya al-imam az-zahabi rahmatullahi alaihi ya faɗa cewa ko min man nasubbuhu wa la nuhibbuhu yace yana cikin waɗanda muke muke muke faɗin munanan maganganu a game da su kuma ba ma ba ma ba ma san shi saboda mabannaci ne yayi banna amma kuma duk da haka yana da alkhairi daga cikin alkhairin sa kana muhibban lil qur'an yana son alqur'ani mai girma shi yasa yana da khadamat wato wasu hidindimu da yama alkur'ani masu yawa Allah madaukakin sarki shi ya san yadda zai yi da shi to shi alhajjaj bin yusuf al-thaqafi aka ce kamar yadda sa'id ibn abi aruba ya ruwaito kamar yadda shi al-imam al-qadi din wa maliki ya ambata a cikin littafin sa jawahirul ilmi ko al-mujalasatu wa jawahirul ilmi yake cewa daga sa'id ibn abi aruba yake cewa hajjal hajjaju al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yayi aikin hajji a wata shekara فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة shi ma sai ya ci zango a wani wuri akwai ruwa a wajen domin cin zango ya fi daɗi in akwai ruwa a wajen na farko dai za a sha iska mai daɗi na biyu kuma mai wanka yana da buƙatar ya wanka sannan kuma na uku za a shayar da dabbobi ruwa sannan na hudu za a ɗibi ruwan kuma a sha musamman a waɗancan wajajen da suke da ƙamfan ruwa ko kuma suke da ƙarancinsa musamman ma a waɗancan lokuta ba yanzu ba to sai alhajjaj bin yusuf thaqafi sai ya sauka a wannan zangon shi ma zangon yana tsakanin makka ne da madina wada adil gada'i shi ma sai ce a kawo mishi abincin ranar shi domin ya ci fa qala li hajibihi shi ya ce ma mai tsaransa mai tsaransa an ce hajib shine wanda yake tsayawa a bakin kofar mutum kamar dai waɗannan masu tsaron shugabanni da ake da su yanzu tsakanin DHSS nasu da 'yan sanda ko su kuma sojoji masu dai kula da lafiyarsu to da ana ce musu alhajibun ko a ce musu alhujjab kwara ɗaya sai a ce musu alhajib shine sai ya ce masa unzu man ya tagadda ma'i wa as'aluhu an ba'd al-amr yace je ka nemo min wanda za mu ci abincin nan tare da shi kuma ina da wata tambaya da zan mishi alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi bayan an kawo masa abincin shi na rana ya ba da umarni ya ce a je a nemo mishi wanda za su ci abinci tare da shi kuma an nemo mishi shi bayan cin abinci to yana da wasu tambayoyi da zai masa fa nazara nahwa al-jabal shikenan sai wannan dan tsaron nasa sai ya kalli dutse fa idza huwa bi arabiyyin baina shamlatayn min min min min sha'ri na'im min sha'ri na'im min sha'ri na'im shi ke na fa'iza huwa bi arabiyin bayna shamlataini min sha'arin na'imin shi ya gamu da wani bakau sai ya ga wani bakauye ya tsaya ya shimfida wani wata rigarsa haka wadda aka yi ta da gashin dabbobi yana baccin shi fadarabahu bi rijlihi sai ya shure shi da kafar shi ga abu yaron hajjaju ai ba laifi in yayi haka ya je ya shure shi da kafar shi faƙala sai ce itil amir ka zo wajen gwamna gwamna na neman ka fa'atahu faƙala lahu alhajjaju sai wannan ba ƙauyen sai ya zo sai alhajjaju bin yusuf al-thaqafi sai ya ce masa igsil yadayka wa taghadda ma'i je ka wanke hannunka ka zo musu abinci faƙala innahu da'ani man huwa khayrun minka fa'ajabtu sai ya ce wanda ya fika alkhairi ya riga ya kira ni can ya riga amsa gai yanzu kai kana kira na kaman walima mu ci abinci du'a ko addu'awa balarabe yana fassara ta da gayyatar mutum a ci abinci to wanda ya fi ka ya riga ya gayyace ni kuma na amsa masa aka faɗa ma alhajjaju almubiyar mai zidda jinin mutane ba ƙauye kawai ya faɗa mishi magana ya ce masa faqad innahu da'ani man huwa khayrun minka fa ajabtu wanda ya fi ka ya riga ya kira ni kuma na riga na amsa masa kaga tunda na riga na amsa masa laysa min maqduri almar'i an yakhduma sayyidaini fi anin wahid kaman yadda suke faɗi ba zai yiwu ba mutum ya iya ma shugabanni bi hidima a lokaci daya a ce kai yaron wane ne kuma yaron wane ne wance ya ce mai komin ruwa wance kuma ya ce mai komin abinci to nawa ne za ka wance ya ce je min kasuwa shi kuma wance ya ce ya tafi min gona to wajen a lokacin wa za ka je mawa kuma waye za ka faɗa mawa ka ce a bari in fara yin nawa na sannan in yi naka kaga ba zai yi ba so da kana riga na amsa gayyatar wanda ya fi ka alkhairi shi alhajjaji ya ji wannan magana kamar an daba mushi wuka a kakahon zuciyarsa qalo man huwa ce wane ne wannan ya gayyace ka wanda alhajjaji bin yusuf al-thaqafi a lokacin yana jin bayan khalifa to ba kamar shi kai alhajjaji bin yusuf al-thaqafi shi yana jin ma ya fi khalifa saboda mafi yawancin waɗanda alhajjaji yusuf sakafi ya yi mulki da su a matsayin gwamnan su shi dai bai taɓa zama khalifa ba to amma ka fi khalifa ne shi sai abinda sai abinda su alhajjaji suka yanke sannan khalifofi suke aiki da shi khalifa zai iya yanke abu alhajjaji ce shi ba haka yake gani ba kuma tunda an san shi da karfin hali da jajircewa da kuma rashin ta ido da rashin tausayi to shi kenan kawai dole abu ta tashi ci wane ne wannan kawai shi ba kawai ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce Allah mai albarka da ɗaukaka shi ne ya gayyace ni kuma na riga na amsa kirarsa da ani ila saumi fa sumtu ya riga ya ce min in zo in yi azumi kuma ina azumi so da ka yanzu ka ce min kai kuma in ci abinci huwa da ani ila siyami wa anta tad'uni ila ta'ami kai ka ce in zo in ci abinci shi kuma ya riga ya Allah ta'ala ya riga ya ce min in yi azumi kuma gashi ina azumi قال في هذا الحر الشديد الحجاج بن يوسف الثقفي yan kan ba sa nan shi ya ce masa a wannan tsananin ranar ana tsananin zafi ƙala na'am shi ya ce eh sumtul yawmin huwa ashaddu harran min hadha al ina azumi ne yau domin in kubuta a ranar da tafi wannan yinin zafi yana nufin yawmul jam'il akbar yana nufin yawmul taghabun yawmul qiyamati ana tashin alkiyama yawmul tanadi yana nufin haka ranar da za a kusanto da rana kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi manzon sun ya ce tuqarrabu shamsi tuqarrabu shamsu afwan ala ru'usin nasi milan za a kusanto da rana ta kasance ta zo kusa da kawunan bayan Allah milan mil daya mil daya dai ko masafa ta auna ƙasa wato yadda ake measurement ake measuring ɗin ƙasa kamar misali mita ɗaya yana jin kamar ƙafa uku kenan three feet to ko kuma wasu malamai suka ce a'a mil nan ba ana nufin ba mil ake nufi ba ana nufin mil ɗan mashi wanda ake sa kwalli da shi to kowace dai wannan fassara ta bi ta fi tsanantawa a ce an kusanto da rana wancan mil kuskure ba mita ba mil shi ne kusan yanzu mita ɗaya abin nan kilomita ɗaya da kilomita ɗaya da kwata ko kuma kilomita ɗaya da ɗaya bisa uku one third haka suke auna shi so da haka yau ɗin nan da ake tsananin rana to ina cin gajiyar ta ban yadda ta tafi min haka nan ba domin ina tanadin me zan je in tarar ranar gobe alkiyama wadda rana za ta tsananta ga bayi alhajjaji bai kyale shi ba kala fa abdin wata su magadan ya ce ka karya azumin ka gobe sai ka yi azumi kala sai ce in zaminta niyal baka ila gadi in ka bani tabbas ɗari bisa ɗari zan kai gobe ka rantse min da Allah ka bani tabbas cewa zan kai gobe to zai قال ليس لي ليس ذلك إلي الحجاج يقول أعبا كينا با duk kisan kan da kaje ina yi to ban ban hada ban hada sani da Allah ba ban ci ban ci ina da na san na hada sani da Allah ba ba hannuna yake ba qala fa kaifa tas'aluni ajilan bi ajilin la taqdiru alayhi yace to yalla ya zaka tamba ya zaka nemi in bada halin da nake ciki yanzu domin in karɓi jinkiri na gobe wanda kuma kai ba ka da ikon ka kai ni gobe qala innahu ta'amun tayyibun shi alhajjaji ya sake ce masa ya ce masa kai ya ce masa ai abinci ne mai daɗi ya ce abinci ne mai daɗi qala sai ya ce lam tutayyibhu anta wala tabbahu walakin tayyibatul afiyatu sai ya ce masa da kai da mai dafa abincin ba ku kuka sa abincin ya daɗi ba kai da ka siyo kayan da za a haɗa abincin ba kai ka sa abincin ya daɗi sannan na biyu shi wanda ya dafa maka abincin kukunka shi ma ba wai ƙwarewarsa ba ce ta ba shi dama har abincin ya daɗi wa inna ma walakin tsayyabatul afiyatu ka sani kubutarwar da Allah ya maka ka zama cikin lafiya shi yasa abincin ya ma daɗi in ba ka da lafiya to abincin ba zai ma daɗi ba yi mana ido ido ido in ba yi da lafiya to sai ya ce rana ba ta da kyau harshe idan bai da lafiya sai ce ruwan daɗi bai da daɗi قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقب سقب سيريش قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد إدو ونزب إن بيد لا في عنا دندني تمشي زمي شي أي با أسكر رانا شيني بهوشي كي شو هذا أكتشي ما أكتشي ما makahu ga ido ya ce yana wari ya ce ɗoyi yake to kattun kiwul ainu zau a shamsu mai gamade wa yin kiwul famu ta amal ma'inin shakali sannan rashin lafiya na sa harshe ya ce ruwa bai da daɗi eh shi ne can mutanabbi yake cewa man ya ku zafan min murrin maridin ya ji murran bihil ma'a zulala idan mutum ya kasance harshen shi bai da lafiya in ka ba shi ruwa mai daɗi to shi ya ji ruwan nan ɗaci yake da shi kowannen ya san haka a lokacin da mutum yake zazzaɓi in ya rasa abin da ake ce mishi appetite na baki to wannan ba ƙauye shi ma ya maganganun shi masu hikima ne kowace magana daga cikin maganarsa za a iya ɗaukata ta zama wani karin magana ko kuma za ta iya ɗaukar wata hikima daga cikin hikimomi wadda akwai darussa da yawa a ciki so daga ya kai ɗan uwa da halin da ka tsinci kanka musamman wannan yanayi da muke ciki da Allah yake jarraba mu ya ba mu lokutan mu to wajibi ne ka zama kana da tsari ka san me kai a cikin lokacinka baka bar lokacinka ya tafi su damba wato a karazibe baka bar lokacinka ya kasance hamalan kawai a banza ya tafi baka komai a cikin sa ba za a maka hisabi akan sai ya kai dan uwa kakka shagalta da abin da ba zai maka amfani ba kakka shagalta da lissafin yau korona mutum nawa suka karu su wanda suka kama a duniya ko suka kama a afirka ko suka kama a amerika ko suka kama a italy ko suka kama a china ko kuma suka kama a ingila ko kuma suka kama a spain ko a nigeria a nigeria kuma jiha wace jiha ce ta fi kawo marasa lafiya sannan mutum nawa ne suka mutu cikin wasiyoyin da likitoci psychologist suke yi a wannan yanayin da ake ciki mutum ya karanta ma kansa kallon waɗannan lissafe-lissafen domin waɗannan lissafe-lissafen suna da tasiri a cikin kwakwalwar mutum wajen sa mishi alhala al'abin nan azza sa mutum ya zama ya samu panic ya samu tsorata mutum ya zama yana taka tsantsan a game da wannan domin duk abin da mutum ya sa shi a cikin kwakwalwar shi yanzu sai da za ka je ka tambayi masu fassara-fassarar mafarki da mutane ke zuwa don su fassara musu to wani sai zai ce ai baban shi ya kamu ya yi mafarki jiya baban shi ya kamu in ya sake kwanciya gobe kuma sai zo sai ce ai ƴaƴan shi guda biyar duk sun kamu abin da ka sa ma ran kai azghatu ahlamin ka sa ma kanka a cikin zuciyarka tsoro ya kama ka a dan uwa ka natsu ka ci gajiyar lokacinka kamar yadda muka faɗi ka ɗauki wannan lemun tsamin da ake aka baka yanzu ka sa masa sukari ka matse shi ka sa masa sukari kai ina baka shara ma ka samu wani filebo mai ƙanshi ka ƙara mishi da shi ka sa strawberry yana da ƙanshi ko ka sa vanilla ka haɗa shi kenan shi lemun tsami ya juye maka ya zama wani jus mai zaƙi mai daɗi amma idan ka bar shi a matsayin lemun tsami kuma dama kana da ƙwalsa ka ɗauka ka ci gaba da sha to shi kenan ƙwalsar ka in da ba ta kai matsayin chronic ba to za ta zama chronic wannan kamanceceniya ce nake mana da halin da nake ciki in ka gane bayani na da nake yi wannan yanayin da nake ciki kamar lemun tsami ne yanzu nake ciki kowa gashi na an bashi lemun tsami a hannu na wani ya fi na wani tsami to yi ƙoƙari ka ci gajiyar wannan lokacin naka ya dan uwa ko kana cin waɗanda aka jarrabe su da wannan aka gano cewa kai positive ne to ka natsu ka ci gajiyar lokacinka isolation ɗin da kake ciki kar ka bari ya tafi maka a banza ko ne aka yi ma damar kana jin kana da damar da za ka ɗauki alkur'ani ɗau alkur'ani da karanta kai ba wanda ma ya fi buƙatar ya kusanci Allah maɗaukakin sarki kamar ka a wannan lokacin kana buƙatar natsuwa na buƙatar natsuwa misali na ƙarshe da za mu buga na shida wala Allah ya mana tsawo shi ne misalin شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني عليه رحمة الله وأنه من ما لميني ندبه باقرن صحابي يتبع domin wasu in suka ji aka yi wani ya taɓa tambaya ta yi ce mai ala gafarta malam shi ibn taimiyyan nan sahabi ne to ibn taimiyya ba sahabi ba ne ibn taimiyya ba tabi'i ba ne ibn taimiyya ba tabi'u tabi'i ba ne kai tsakaninsa da tabi'ai akwai shekaru alal aƙalli sun kai ɗari shida sun kai ɗari shida domin shekul islam ibn taymiyyah al-harrani rahmatullahi alaihi malamai suna kirga shi ne a cikin malaman karni na takwas shi yasa babban malami al-allama ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ambaci tarihinsa da tsawo a cikin littafin sa ad-durarul kamina ya ambace shi fil ayan samina inda littafin ne da ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ware shi domin tarihin malaman da suka rayu a karni na takwas sannan babban malami bayansa al'imamu shaukani rahmatullahi alai shi ma ya ambaci ya ambaci tarihinsa a cikin littafinsa albadru tsali fi fadli man asha ba'da alqarni shabi to ya ambaci shi kun ya ce ba'da alqarni shabi bayan karni na bakwai to shaykhul islam taymiya rahmatullahi alaihi makaranta ce babba Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe shi ga zamanin shi dai baya-baya ne amma kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya mushi wasu falaloli na daban wanda falalolin nan sun yi kama da falalolin magabata na kwarai a halayensa a yawan iliminsa a yawan basirarsa a yawan hangen nesansa a yawan zuhudinsa zai wuya ka samu wani babi da ake neman aikoyi da shi a rayuwa ta musulunci face sai ka samu shekul islam taimiyya rahmatullahi alai yana da rabo mai yawa a ciki wanda ya kamata a kalla a koyi da shi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai ya gamu da jarabawa kala kala shi ya sa muka ɗauki cewa shi ma mu buga misali da shi ya zama mana misali na ƙarshe daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu ba da shawarwarin yadda ya kamata mutum ya ci gajiyar lokacinsa a wannan yanayin da ake ciki ya kamata mutum ya kasa lokacin nasa da me da me ya kamata aka fi bukata mutum ya aikata a wannan yanayin da muke ciki duk da zai iya sabawa tsakanin gari zuwa gari zai iya sabawa daga mutum zuwa ga mutum amma za mu ba da wata jaka ce dunkulalliya insha Allah wacce za ta zama ta shafi kowa ta zama jakan maguri ta yadda insha Allah in ka buɗe ta to ba za ka rasa abin da za ka ɗauka a ciki ba. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الماجر سببع الإمام شمس الدين الذهبي المؤرخ babban malamin tarihi kuma babban malamin hadisi a cikin almajiran shekul islam taimiyya to babu wanda Allah madaukakin sarki ya bashi sanin hadisi kamar sa in mutum ya kalli ɗaliban malam ibn taimiyya su ma haka Allah shi kuma ya rarraba musu falaloli falaloli an ka ɗauki malam ibn qayyim sai ka same shi a matsayin malami ne masanin suluki wato masanin cututtukan zukata da kuma yadda ake magance waɗannan cututtuka da littafansa masu albarka irin su madarijus salikin irin su rawdatul muhibbin irin su tariqul hijratain wa babus sa'adatain irin littafin su miftahu daris sa'ada irin littafin sa bada'iul fawaid irin littafin sa al fawaid irin littafin sa arisalatut tabukiyya da makamantansu haka a babin aqida a babin aqida shi kuma Imam Zahabi shi Allah ya zabe shi ya bashi sanin hadisi da tarihi zai wuya a cikin duniyan nan a cikin duniyan nan in ba mu ɗibo ta da yawa ba ka ce ga wani masanin tarihi da za ka ce ya ninninka al-Imam Zahabi a sanin tarihi shi dai kila ya zama ko dai az-Zahabi ya fi shi ko kuma ya kasance kila kininsa ne shi wannan muna bayani ne tun daga malaman tarihi na farko har zuwa yau din nan to almajirin sa Imam Zahabi din yake cewa a cikin littafin sa Tazkiratul Huffaz yake cewa Ash-Shaykh al-Imam al-Allamah al-Hafiz an-Naqid al-Faqih al-Mujtahid al-Mufassir al-Bari' Shaykh al-Islam قلم الزحاد نادرة العصر taqiyuddin abul abbasi ابن المفتي ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام ولد في ربيع الأول سنة إهدى وستين وستمائة يما ما لمن سوانا كرار النجسي كراري نيبا إرن كراري دا أكي مفنقوبة kwali a ga kwali a rika cewa cike ke yana da nauyi sai ka je ka hambare shi sai ka ji kawai ya tashi sama ashe ba komai a ciki a'a kirari ne na gaske an yi yabo ne a cikin wanda an yabo wanda ya cancanta a yabe shi ba ƙarya a ciki ba wai ba inci a ciki ya ce ashaihu shine dattijan malami al'imamu kuma jagora al'allama mai yawan sani alhafiz wanda ya zama masanin hadisai annaqidu wanda yake da idan tantance abubuwan da suke gaskiya da kuma waɗanda suke na kurakurai alfaqihu kuma mafahim wanda ya fahimci addini almujtahidu kuma wanda yake da dama ta yi ijtihadi a musulunci almufassiru sannan masanin tafsirin alqur'ani mai tsarki albari'u kwararre a cikin tafsirin شيخ الإسلام شيني دتيجا مسلم شي علم الزهاد شيني وانده يفكي أوجا ما سزهود إن كان نيما ما سجود الدنيا ذاك سامال ابن تيمية أجل نادرة العصر باقة سقيا أكي سامن سأقوى نزمني با تكئي الدين لقبن دا أكي مسكي نا أنا شي مسا تكئي الدين واتو مي تقوى الدين أبو العباس ana masa alkunya da abul abbas wato baban abbas waye baban shi ibnul mufti dan mai ba da fatawa domin baban shi ma malami ne shihabuddin abdul halim sunan baban nasa abdul halim ana masa laƙabi da shihabuddin shi kuma dan waye shi waye kakan malam ibn taymiya ibn imam al-mujtahidi shi kuma dan babban malami ne jagora kuma mai ijtihadi شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام شيكم شيني مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم قاقن ابن تيمية نبيو شيني عبد الله قاقن سنأكو أبو القاسم الحراني أنا دنجا تاس زواج جرين حران wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Siriya ko Dimashku amma daga baya iyalansu ga baki ɗaya suka yi hijira daga garin Harran suka dawo babban birni. Wuli da fi Rabi'ul Awwali an haife shi a watan Rabi'ul Awwal sanata ihda wa sittin shekara ta sittin da ɗaya wa sittimi'a da kuma ɗari shida. wato shekara ta 661 bayan hijira aka haifi shekul islam ibn taymiya in ji almajirinsa al-imam az-zahabi rahmatullahi alaihi shi ya ci gaba da cewa a dai wannan littafin nasa tazkiratul huffaz wa kana min buhuril ilmi wallahi malam ibn taymiya kasance cikin tekunan ilimi wa min al-azkiya al-ma'dudin kuma yana ɗaya da cikin ɗaiɗaiku waɗanda ake kidaya su da yatsu cikin mutane masu kaifin kwakwalwa da basira والزحاد الأفراد kuma yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda ake ƙirga su a cikin masu gudun duniya wa shuja'an alkiba kuma waɗanda suka kasance jarumai manya wal kurama il ajwal sannan masu karamci masu yawan kyauta malamin taimiya ba kyautar kuɗi ba hatta ilimi malamai suna almajirin sa ibn qayyim yace idan saboda kyautarsa in ka masa tambaya abu ɗaya sai ya faɗa ma goma in ka tambaye shi abu ɗaya to zai faɗa maka ababe goma ne saboda kyautar ilimi asna alaihi almuwafiq wal mukhalif cikin abin da malam ibn Allah ya masa baiwa da waɗanda suka dace da shi a fahimta da waɗanda suke saba masa dukkanin su sun yabe shi dukkanin su za ka samu malam ibn taymiya mutum na zage shi yana faɗa da shi amma zai zo ya tsinci kansa fi ma'aziƙin a wani a wani waje wanda yake mai santsi ba yadda zai yi sai ya yabi malam ibnu taymiya a wannan wajen shi ya yabe shi wannan Allah ya bashi wannan wasarat bi tafani fihi rukubanu sannan mahaya sun kai littafansa garuruwa daban-daban cikin littafin da ake wawatan su har yau a duniya akwai littafin malam ibn taymiya duk inda ka je shi dai in ba a ga littafin sa a rubuta sunan shi ba amma duk sunan littafin da aka ga a rubuta ibn taymiya to wawatan sa ake sannan muhaqqiqai masu son su su fito da littafi su gyara shi a rubucensa na a rubutunsa na hannu su mai da shi a kai shi inji a buga to kullum burinsu shine ya za su ɗauki littafin shaikul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam shi masa ta hakiki wannan wata baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya masa wallahu alam la'alla Allah ittala ala qalbihi faj'alahu qalban mukhlisan watakila Allah ya kalli zuciyar malam ibn taymiya ne ya ga zuciyarsa a matsayin zuciya ce wacce ba komai a cikin ta sai san Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan falala al-imam az-zahabi yace la'allaha salasu mi'ati mujalladi yace littafan nan da malam ibn taymiya ya rubuta ina ganin sun kai mujalladai 300 mujalladai 300 wane mutum حدث بدمشق ومصر والثغر يا بعد حديثي يا ريك قرنت ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرن سنة دمشق وبنبر من سوريا سنن ده مصر سنن ده مصر وقدمت حين وأوذي مرات الإمام الذهبي يتي حقيقة يا شيخ جربابا أن تشوتد مال ابن تيمية باسو إيبو باسو بيبا وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية عن رفش أقلع قلع شيني إرن جدن ياري دا أكي قصان ودن دا سقا فارك أكير ودن نن قلعات إنسوني أبنن wasu suna cewa Salahuddin al-Ayyubi ne a ƙarƙashin daular al-Ayyubiyya shi yasa idan yanzu mutum ya je Masar zai ga akwai qal'at da sunan gidajen yari ne haka mutum zai ga shi iyakar tsawon iyakar tsawon shi zai hango su ga su nan a saman tilili gidaje ne yanzu idan za a shiga to mota sai an hau mota in ka ce za ka yi tafiya kafa kafin ka kai sai ka gaji yadda ka san dutse to haka ake zuwa kuma manya-manyan a can ake zuwa a je a jefa mutum a manta da shi shine irin gidajen yarin da suke ihun kaban zaki to ya ce nan alimamu zahabi ya ce fi misal wasu sukan ce in sun ce misir suna nufin fosfat kenan asalin masar kenan asalin masar inda masallacin amr ibn al-as yake a yanzu a masar suna cewa mata suna ce mata misr al-qadima sannan wal qahira babban birnin masar din kenan wal iskandariya da iskandari dukkanin suna da qal'at duk an kulla malam ibn taymiya a wannan wa bi qal'ati dimashq marratayn sannan kuma an kulle shi a wannan gidan yari a gidan yarin dimashq sha marratain hasubi wa biha tufiya a wannan ma gidan yarin ne na qal'atu dimashq qal'atu dimashq sannan aka kulle malamin timiya kuma anan Allah ya karbi ransa Allah ya gafarta masa ya rasu fil 20 min bil qa'dati a shekara a rana 20 ga watan zulqa'ada sanata tamanin wa ishirin wa saba'in mi'a a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi qa'atin mu'taqalan aka kulle shi a wani katon ɗaki mu'taqalan aka ɗaure shi to a wannan ɗakin ya rasu a wannan ɗaki ya rasu haka wannan almajiri nasa mai albarka al-imamu zahabi shamsuddin ya ambata a cikin littafinsa tazkiratul huffazi a mujalladinsa na hudu shafi na 1496 zuwa shafi na 1497 almajirinsa ibn abdulhadi shi ma wani gwarzon malami ne ya faɗa a cikin littafinsa da ya rubuta kacokan a kan shaikhul islam min taimiyya mai suna al'udu durriya fi manaqibi shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya ko kuma al'udu durriya fi manaqib ibn taimiyya littafi ne da ya rubuta shi domin faɗin falaloli da darajoji da Allah madaukakin sarki ya ba ibn taimiyya yake cewa falamma kana qabla wafatihi bi ashhur ana sauran watanni ɗan kaɗan malam ibn taimiyya ya rasu ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده كله سيغا دوق سيغا umarni ya zo daga sarki na lokacinsu wanda su suka sa a ɗaura malam ibn taymiya ce ga umarni ya zo cewa duk abin da ke wajen ɗakin malam ibn taymiya a fitar da shi a fito da shi walam yabqa indahu kitabun suka zama ba su bashi da littafi ba wala warqatun ko takadda wala dawatun babu tawada wala qalamun babu alqalami وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحل to daga nan sai rika samun wasu takaddu in an kai mishi sai ya rika ɗauka gawayi gawayi fa da gawayi yake rubutu wa qad ra'aytu awraqan iddatan ba'athaha ila ashabihi wa ba'daha maktubun bi fahmin yace da ido na naga wasu takaddu da malamin ce ya rika aika ma wasu daga cikin almajiransa na gan su waɗannan takaddun da yawan su wasun su an rubuta su ne da gawai to haka aka yi ku duba wannan ulul himma ta wannan malami a gidan yari yana da littafai da ya rubuta da a gidan yari a gidan yari mafi yawancin littafan sa ya rika rubuta su ana ana yi wasu littafan idan ya rubuta sai a hana a fito da su za mu ji da kanshi zai yi bayani yadda har wasu ya ce Allah ne ya koro su kuma su bayyana littafan shi da sun hana da in yi rubutun sai su hana ya rika tara su a wajensa sai da ya tara tsibi tsibin littafai masu yawan gaske an hana kuma a yada ma mutane su ƙarshe kuma sai gashi sarki da kanshi na lokacin ya ba da umarnin cewa duk abin da ke tare da malamin tamiya a fita da shi a bashi shi kadai shi kenan sai Allah ya yi amfani da wannan sai kuma aka fito da littafansa da kuma aka fito da littafan zamu ji an kai su wata makaranta ne aka aji shi ce ɗalibai su kuma suka ɗauka aka ci gaba da karantawa in mutum ya gani ya kwafa in wani ya gani shi ma ya kwafa tunda ba su da alatu tiba a lokacin su ba su da injinoni na buga littafai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayin Allah nasa na gari Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara lullube su da rahama mu kuma Allah madaukakin sarki ya yayi mana wannan damuwa da muke ciki wannan ciwo da ya sauka Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yaye mana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dumtum fi amanillah